أصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata goma ne ga watan safar ko tara sha ɗaya yau sha ɗaya ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan agusta shekara ta 2023 a lissafin turawa muna darasi na farko a cikin tafsirin suratun nan wanda yau insha Allah za mu fara da ita Allah mamalan abokata da larabi ba shi da lafiya yana kwanci a gida a masa addu'a Allah ba shi lafiya a suratun naml sura ce makiya tana da aya 93 insha Allah za mu fafata a cikin waɗannan ayoyi mu ji saƙon da Allah tabaraka ta'ala ya sauka mana bismillah mana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ العذاب وهم, وهم في الآخرة هم الأخسرون
الله يشي طاسين ابن عباس وجن فسر wannan harufa guda biyu ta'un da sinun yace huwa ismun min asma'illahi ta'ala tasin daidai ke da Ar-Rahman da Al-Maliku da Al-Quddus da As-Salam da Al-Mu'min da Al-Muhaimin da ka shi ma sin suna ne daga cikin sunanikin Allah kamar yadda a surorin baya da muka yi bayani akan al-huruful hija huruful hija mun yi bayani akan rabe-raben malamai da rayukan su dangane da ma'anar wannan kalmomi ko harufa Allah ya ce tilka ayatul Qur'an kenan za mu ce ita wannan suratul nan Allah ya fara ta da ambatan sunansa sai kuma ya ce wancaninka ayoyi ne na alƙur'ani ko kuma ka ce tilka bi ma'ana hadhihi waɗannan ayoyi ne na alƙur'ani wa kitabin mubin kuma littafi ne wanda yake mabayyani ayoyi ne na alkur'ani ake karanta maka sannan kuma littafi ne wanda yake da ayoyi bayyanannun ayoyi ba wanda suka shiga duhu ba hudan wa bushra lil mu'minin sifar qur'ani ne shari'a ne ai huwa hudan min ad-dalalati shi qur'ani shari'a ne daga bata ma'ana yana shiryar fitar da mutum daga barin bata bushra lil mu'minin bushara ne ga muminai al musaddiqina bihi bil janna Allah ya yi alkawarin wanda suka gaskata alqur'ani zai ba su gidan aljanna su ne sifarsu allazina yuqimuna salata su ne masu tsayar da sallah suna yin ta akan lokacinta suna yin ta irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi sallu kama ra'aytumuni usalli wa yu'tuna zakata kuma suna bayar da zakka wa hum bil akhirati hum yuqinun Allah ce su dai su ne hum din wa na mu'minan bil akhirati hum lalle dangane da lahira su din masu sakankancewa ne masu yaƙini ne masu garanti ne tabbas sun yadda Allah zai tada kiyama idan kun lura da wannan ayoyi na farko Allah ya yabi littafinsa shine alkur'ani kuma ya yabe shi da cewa yana da ayoyi ne bayyanannu ba ayoyin da suke cikin duhu da wahalar ganewa ba duk wanda aka zauna aka karanta da shi alkur'ani aka fassara masa aka yi bayani sai kaga zuciyarsa tana ɗauka yana yana fahimta shine wa qur'anul mubin wadihu a fili yake ƙarara sabanin wasu maganganu wanda ba na alqur'ani ba wasu surutai wanda ba na alqur'ani ba za ga suna da wahalar fahimta suna da wahalar ganewa amma Allah ce wa laqad yassarna al-qur'ana lizikri fahal min muddakir mun sauƙaƙa alƙur'ani mun sauƙaƙa shi yassarna ana nufin sauƙaƙawa ba shi da wahala sannan kuma sifa shi wannan alƙur'ani don ku musulmi ku yi imani da shi ku riko da shi kar ku bashi hudan shirya ne ma'ana maganin bata ne so ake a ce duk wanda ya rike alƙur'ani to Allah zai ba shi kariya daga dalal daga bata haka kuma mafhumul mukhalafa duk wanda ya bar alqur'ani bai aiki da alqur'ani bai son ya fahimci alqur'ani ya kaura cewa alqur'ani to lalle yana cikin bata haka idan kuna son shiriya da ku da iyalanku da ku da 'ya'yanku ku runguma alqur'ani ku ta karanta alqur'ani ku nemi fahimta alqur'ani a fassara muku gane shi littafi ne mai daɗi mai ɗanɗano sannan duk wanda ya ɗora ɗansa akan layin ƙur'ani insha Allah bi idinin layi ta'ala Allah zai ba shi kariya daga bata Allah zai ba shi kariya daga ficina Allah zai ba shi kariya daga wato rigingimu na zamani idan iyaye suna son 'ya'yansu shiryu to su matsanta musu wajen zuwa makarantun alƙur'ani albarkacin ƙur'ani nan da yake shiga cikin ƙwaƙwalwarsu to za su rinka samun automatic shirya kawai sai dai kaga yaron yana shiryuwa yana yin abu da daidai saboda ayoyin da yake karanta suna control ɗinsa ba za su bar shi ya rinka zuwa yana aikata abu na sabon Allah ba sannan kuma littafin albishir ne a ciki yake da albishir ga wanda suka yi imani da Allah za a yi musu sakayya da gidan aljanna sifansu suna tsaye da sallah me tsaye da sallah yin ta akan lokaci me tsaye da sallah yin ta irin yadda annabi ya ce a yi ta alaihi salatu wassalam sallu kama ra'aitumuni usalli ba sa jinkirta ta mumini na kwarai baya wasa da sallah mai imani duk abin da yake yi in an kira sallah to yana fa fuskantar Ubangiji ya je sauke nauyi. Alamar aboki na kwarai shine wanda za ka ga zarar lokacin sallah ya zai zaburar da kai a ja'in sallah. Amma abokin banza wanda yake ba na kwarai ba, to yana kassare ka, yana batta'e ka, yana sa maka kasala na ka je kai sallah. Wani ma an za ka je ma sai ce a haba, kai zaman ka. to in dai mumini ne to yana tsaye da sallah yana yin ta kan lokaci da wuri kuma kyakkyawa ba wai mutum ya rinka yin sallah ta gargajiya ba abin tausayi har yanzu akwai waɗanda suke ɓata kansu lokaci wai sallah ba za su tsaya su yi ta mai kyau ba sai dai su je inda za a yi gab gab gab shaf shaf a yi maza maza a gaba sun sauke nauyi sun tafi Allah baya karban ibadar da ba a yi ta cikin nutsuwa ba kuma ba a yi ta mai kyau ba kuma bayan Allah ne da suna da yaƙini akan kiyama ma'ana ba sa karyata ba sa kare ta tashi alƙiyama ba sa cewa ƙiyama ƙarya ce kuma sun sakankance sun yadda kamar yadda an yau za a yi gobe to ku lalle akwai gobe kiyama ko ka mutu yanzu ko baka mutu yanzu ba ko ka shirya ko baka shirya ba an kiyama tana nan a gabanka ba ruwan Allah da karancin shekarunka ba ruwan Allah da yarintarka ba ruwan Allah da shagulgulanka da al'amuranka da kana cikin abubuwa na duniya kana cikin tsakiyar morewa duniyar sai Allah ya ɗauke ka kuma ba wanda ya isa ya tambaye shi don me yasa jama'a alkiyama gaskiya ne wani wata rana ce wanda ranar ta guda ɗaya ka alfi sanatin min mata uddur kwanaki na kwana a tashin alkiyama gwaya ɗaya kamar shekara dubu ne cikin lissafin shekarar mu a nan duniya da haka wanda aka ce an sa shi a gidan wuce zai yi sati ɗaya to wannan yana nuna cewa sai ya yi kwana dubu bakwai astagfirullah Allah ka yafe mana Allah tabaraka ta'ala ce innal ladina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum lalle waɗanda ba su yi imani ba ko ba su yi imani da lahira ranar ƙarshe wannan kiyamar da nake magana wanda za a tsaya a gaban Allah kowa zai tsaya ya yi magana da Allah ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman kowa sai ya tsaya a gaban Allah ranar ƙura ƙaho ranar hisabi waɗanda ba su yi imani da wannan rana ba zayyana lahum a'malahum mun ƙayata musu ayyukansu ayyukansu munana kenan menene ma'anar zayyana lahum amalahum munanan ayyukansu ne amma su suke ganin su a matsayin kyawawa wanda ba su yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba mun ƙayata musu ayyukansu mummunan aiki sai su rinka yinsa da ƙarfin gwiwa kamar halal su sha giya kamar Allah ne ya ce su sha giya su yi zina su yi sata su yi luwaɗi kamar kai ka ce nassi ne na ƙur'ani ya ce su yi duk abin da kake gudun su haram ne su kuma ba su damu ba ba abin da ya dame su su halin ne abu su zayyana lahum a amana so duk wanda kaga ya waye gari ya rungumi zunubi yana aikata shi bai damu cewa zunubi yake ba ya shiga layin zayyana lahum a amana mun ƙayata musu aikinsu sai aikin sai ya birge su mummunan aiki ne amma sai yake ƙayatar da su kaga in yayi zina yana jin daɗi idan yayi sata yana ganin yayi wani abu na shi fa ba dama ne zayyana lahum a'malahum Allah ce fahum ya'mahun sun kasance suna kaiwa da komowa ya taraddadu na fiha mutahayyirin suna ta kaiwa da koma faɗi tashi a duniya suna cikin rudu a ruɗe a gigice a ɗimauce a buge su suna ganin kamar suna da nutsuwa amma ba su nutsuwa wallahi malam duk wani kafiri bai da wata nutsuwa duk kafiri duk arne ka faɗa kanka tsaye bayi da nutsuwa kai ne a ida haka za ga yana cikin nutsuwa amma Allah ya san abin da ya kimtsa a cikin zuciyarsa na tashi hankali da damuwa kuma shi abu na duniya sai ya gigita shi in ya rasa duniya sai ya gigita sai jininsa ya hau sai ya shiga damuwa mumini kuwa in wani abu na duniya ku ce masa sai ya ce dama Allah ne yake barwa bai bani bane shi kenan an wuce wurin yayi baccin sa wani ya ce malam ka gani nan kafin a samu abin da zai hana ni bacci za a daɗe ya ce ina shiga gida ina ɗora kaina a kan filona zancen ya ƙare cancunin na canja na tafi wani layi gaba ɗaya ya ce ban taɓa zama wai wani abu ya dame ni ya hana ni bacci ba ya ce ban taɓa yi ba yace duk wani abu na tashi hankali da ka sani wallahi baya hana ni bacci sai dai in baccin bai zo ba kaga wannan ya huta wani kuɗan abu kaɗan zai nema in bai same shi ba ko wani abu na firgici ko an ba shi wani labari duk ya biya gigite ta da hankalinsa ya shiga uku yana wayo Allah ya shiga uku lallai dai waɗanda suke kafirai zayyana lahum amalahum wa hum ya'mahun to shine Allah ya ce ulaika alladhina lahum su'ul adabi waɗannan kafirai su ne waɗanda suke da mummunar azaba su'ul azab shiddatul azab azaba mai tsanani fi duniya a duniya za su je yaƙi bil qatl ai ta kashe su wal asr bi badr idan sun je yaƙin badar kuma a ribace su kuma hakan da ya faru suka je yaƙin badar aka kakkame su kamar yadda ake kama kaji kamar yadda ake bin zabo da gudu a tafke shi haka aka ta tafke su ana kama su kaga wannan ai kaskanci saboda ba su yi imani da Allah ba وهم في الآخرة هم الأخسرون الله يشي الآخرة ودنن كافرين سنة يسكفوا حسارة شين أخسرون لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم وصاروا إلى النار ميزا أكتشي أخسرون سكفوا حسارة الأخسرون دقا خسارة ني سكفوا حسارة سود سن أسارة رايوكا سو سن أسارة إيالان سو باسو باسو دكان سدا أحد ستفوتا إنكم وما تعبدون من دون الله hasabu jahannama antum laha waridun to wannan shine sakayya da makoma ta duk wanda yake ba musulmi ba yake kafiri shi yasa Allah ya ta kira a cikin alqur'ani innal ladina amanu innal ladina kafaru wal ladina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah 'indahu wa waffahu hisaba wallahu sari'ul hisab aikin kafiri kamar mutum ne yana tafiya can ya hango kawalwalniya irin in kana tafiya a titi can sai ka hango kamar ruwa kai ta gudu ba za ka taba iso wannan ruwan ba sai ka je wurin sai ka ga ashe ba ruwa bane ƙasa ce to haka za su yi ta aiki a duniya na wahala suna tsammanin a kiyama za su samu wani sakayya sai zo ba samu komai ba malam shi fa illar kafirci in ka zama kafiri duk abin da za ka yi baka da lada wannan kaɗai ya ishe ka bala'i ko me zai in zai gina duniyar nan da taimako lada dai babu la khalaqa lahum fil akhirah ai la nasiba lahum fil akhirah ba su da rabo a lahira kafiri kala kala ne akwai akwai kafiri mai bautar gunki mushriki wanda yake yana hada Allah da wani wajen bauta masu bautar rana mushrikai ne kafirai ne masu bautar wata masu bautar ruwa masu bautar wuta masu bautar dabbobi masu bautar iska masu bautar itace masu bautar gumaka masu bautar duwatsu waɗannan duk kafirai ne kuma mushrikai akwai kafirai masu littafi yahudu da nasara su suna da littafi sai dai sun gayyara littafin sun ɓata littafin sun canja littafin yanzu yahudu suna bin annabi musa ne a faɗarsu amma annabi musa ya kira kansa musulmi amma yahudawa suna kyamar musulunci da musulmi kaga addinin annabi musa daban nasu daban kirista su a gurinsu annan Muhammadu ma ƙarya ne ba su yadda ma da shi ba babu shi ƙarya ce kul duk wani abu ne zaka ce Muhammadu in dai a wajen Kirista ne to daidai yake da tatsuniya ta zo mu ji ta ba su yadda da shi ba ba su yadda da sunnarsa ba to kaga wannan kafirai ne akwai kafirai maguzawa kafirai arna wanda shi ba mushriki ba shi ba mai littafi ba ba nasari ba ba ba yahude ba baya zuwa coci baya da aqidar yahudanci shi arne ne kurin kafiri ne kawai da shi ma nan kafirin ne to a cikin mushrikan kala kala ne na ga muku akwai shirkar ma kala ne akwai masu bautar rana akwai masu bautar ruwa duk mushrikai ne haka a cikin kiristocin ma kashi kashi sai ka su ma yahudawan haka gida gida gida gida ga sunan dai ba cewa komai to Allah ya ce dukkan waɗanda suke kafirai zayyanna lahum a'malahum fahum ya'mahuna a duniya ne suna rayuwa ne suna kidime a rude kuma ula'ika lahum su'ul azab wa hum fil akhirati humul aksarun to sai Allah ya ce mai mana
وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون
Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya rufe kisa da shi wa innaka latulaqqal qur'ana lallai kai ana baka qur'ani latulaqqal qur'an ay tu'tal qur'an ana baka alqur'ani ne watulakkanu ana lakkana maka shi ana karanta maka kana karantawa ka maimaita daga wa milladun daga ubangiji hakimun alim hakimin alimin mai hikima mai ilimi wahyan ne min indillahi alhakimil alim wannan alqur'ani wahayi ne daga Allah mai sifa ko mai suna alhakimu mai hikima mai sunan al'alimu mai ilimi da ya fi kowa ilimi kenan alkur'ani ba kirkira annabi ba ne ba kamar yadda makiya Allah kafirai suke yadawa suke faɗa suna bata manzan Allah cewa wai zuwa yake shiga bayan wani kango kawai ya je sai ya dawo ya ce wai wai an ce masa yi kaza wani ya billah suka yi wa annabi ƙarya suka girgiri ƙarya suka danganta masa suka ce shi wannan alƙur'ani in huwa illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun Allah ce faqad ja'u zulman wa zura suka dada cewa wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila qul ga ya musu أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما سكا ساكتا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها ألا وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسهورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي كذا كذا كذا كذا har zuwa ƙarshe duka wannan martani ne Allah tabaraka ta'ala ke mayar waɗannan kafirai da suke da'awa suke raya cewa wai annabi wani ya billah wai wai ƙarya yake ifkun ifkun iftara wai ƙarya ce ya kirkire ta wa a'anahu alaihi qaumun akharun wai wasu mutane ne ma suke taimaka masa yake zuwa da wannan ƙur'anin wai ƙarya ce Allah ce lalle sun zo da zalunci kuma sun zo da ƙarya yanzu ƙur'anin ne ƙarya sun ƙaryata shi suka ce ba su yadda ba suka ce a unzila alaihi zikir min bainina yanzu wannan mutumin yana tsakaninmu wai a ce wai shi aka sauka da alƙur'ani a tsakaninmu muna tare da shi suka ƙaryata suka ce bal huwa kazzabun ashir kazzabun ashir maƙaryaci mai ƙarya muguwar ƙarya Allah ce sai alamuna gadan manil kazzabul ashir inna mursilun naqata fitnatan lahum fastabir menene fartaqibhum wastabir ayoyi da yawa da Allah ya ta bayani cewa kafirai suna ta alkur'ani don haka duk inda kafiri yake baya son qur'ani baya so yasa suka rage masa kima su a wajensu suka mai da shi bai isa ba duk karatu da dan adam zai zo ya su a wajensu karatu ne amma banda karatun qur'ani yaro yakan je ya hana kansa bacci ai ta mai lesson ai ta masa lesson ai ta masa kaza ai ta masa kaza ya je bai ci jarabawar ba ko ya ci amma ba za ka taba ga ana masa lesson ya tada hankalinsa cewa zai jarwa alkur'ani a ne ko kowa ya ba baya ciki shi ba ilimi bane a wajensu almuhim musulmin su kansu a yau ba su ba wa ƙur'anin gatan da ya kamata je su yi masa rijista a waye ko a neko su ce mu muna so 'ya'yan mu su rinka yin alƙur'ani ba su yi masa ba duk wanda kaga yayi ƙur'ani to ya je islamiyya ne ko a unguwarsu ana ɗiban yara ana yi na kyauta shi ma ya je dan shiga yi har ma an waye gari yanzu mutane abin da suke so akan qur'ani kawai su su samu dai na iya biyawa kawai in ka iya biya shi kenan kawai kai tafiya ka kawai ko ka karanta ko ba karanta ba da wa innaka latulaqqa alqur'ana min ladun hakimin alim kafirai sun yi da'awar cewa alqur'ani ƙarya yake yi wal iyad billah ba Allah ne ya turo shi ba a wani kaulin ma na orientalist cewa suka yi ai da kuka ga Muhammadu yana ana masa wahayi yana canja yanayi suka ce ai hauka cewa yake ai a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi wai hauka cewa yake sai yayi haukace sai ya zo ya ce ga abin da Allah ya ce masa suka ce ku ya za ku zo ku bi zancen hauka wallahi wani tuwo ne na cibiyar kuka wallahi mai ya kama mun ciki sosai ya sa ka gana shan ruwan nan saboda yan sharri wani yanzu zai ce malamin nan kaji ya ce na shan ruwa wallahi tuwo na cibiyar kuka ba shi kenan ba dai yawwa ƙara ma'aikon da ne sharhi ko yawwa wani zai zai ga cani wallahi kaga ko ishirin ma ba nan ji to yanzu mu shiga kisa annabi Musa da shi da mutanensa da iyalin shi sai ku shirya ka karanta Allah tabaraka wa ta'ala yace iz qala Musa li ahlihi inni anastu nara ka tuna ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallama ana ba annabi labarin annabi Musa ne yace yayin da annabi Musa yace wa iyalin shi واذكر يا محمد إذ قال موسى لأهله a lokacin da ya tafiya daga madiyana zuwa ƙasar misra wannan kisa ta faru ne a joni ɗin da ya yi tafiyar da ya yi daga garin madiyana ai an san madiyana wa ila madiyana a ƙa'un shu'aiba to wannan gari na madiyana daga nan ya kama hanya zai tafi masar to a hanyarsa ne ta tafiya ana cikin tsananin sanyi na fitar hankali قال موسى لأهله إني آنست نارا iyalan sun shiga matsi sun shiga damuwa suna karkarwa sanyi kamar za su tsinke saboda sanyi suna neman ina za su samu wuta da za su dan jidumi jikinsu ya dawo hayyacinsa can suna cikin tafiya sai ce inni anastu nara ai inni absartu nara na hango wuta na faga wuta sa'atikum minha bi khabarin ku zauna a inda kuke in ku su makanakum zan zo muku da labarin hanyar da za ta kai mu zuwa ga wannan wuta din ai sa'atikum bi khabarin an an tariq kuma abin mamaki shine malaman tarihi suke cewa a wannan yanayi da suke ciki shi anan Musa da iyalinsa na cikin tsanani za su tafi misira daga madayana sai suka bata hanya suna ta neman ina ne hanya ba hanyar dabbobi ba na kwalta ba inda mutane suke bi amma dai su dai muttajihi na ila masu su dai suna so za su je masa kawai suka bata hanya ka san abu ne mai sauki a daji ka bata in ka danna wani wurin sai dai abin da Allah ya to idan mutum ya bata babban abin da yake fara nema yana neman ina alamar dan adam take ko a ina nema kullum in ka shiga daji saboda gaba ka nemi ina wuta duk inda ka ga wuta to ba da kanta ta horo ba wani ne ya hora ta ko ta lantarki ko ta itace suna irin wannan yanayi na fagamiya can sai Allah ya tsinkayo masa ga can wata wuta shi ne yake wa iyalinsa albishir yana cewa to ku jira kar ku sake tafiya ko ina na gano wata wuta inni anastu nara kuma zan zo muku da labarin hanyar da za ta iya kai mu garin da za mu je in na je gurin wannan wuta na samo abin da zan samu au atikum bi shihabin qabasin ko in zo muku da labarin hanyar garin mu misra da zan tafi ko kuma in zo muku da wato doda ne ko doda ne ko tushe na wuta bi shihabin qabas abin da ake nufi wato ina in an kunna wa kara wuta ba kan yana ci ba ƙarshen karan kuma ai babu wutar kamar mutum yana ɗosano wuta a itace ai to wannan itace da zaka zungura ka ɗosano wuta ka tafi dan ka je ka kai wutar wani wuri shine shihab qabas to zan taho muku da guzurin wannan ɗosane na wannan wuta ɗin la'allakum tastalun dan ku samu jin ɗumi da shi daga sanyi shine tastalun ai tastatfi'una min albardi saboda a lokacin kana fi shiddatil ashita ne akwai tsananin sanyi ne a wannan lokaci daka ya ce musu abu biyu ne zai zo musu shi ko ɗaya biyu ko dai yanzu muku da labarin in je inda wutan nan take ai zan tarar da mutane ni kuma zan tambaye su ina ne hanyar misra za su gaya mu tunda su 'yan dajin ne sun san ina hanya take in kuma ba haka ba to fa lalle sai na dotsano muku wutan nan na kawo muku wannan yake nuna cewa duk inda dan adam yake yana buƙatar taimakon dan uwansa ko ina kake wala akwai bala'in da in ka shige shi inda za ka haɗu da 'yan fashi da makami a tsakiyar daji murna za ka yi kace alhamdulillah ka ga mutane 'yan uwanka ƙwarai ka shiga daji ka tafi ka tafi ka tafi ka shiga daji kai ta haduwa da namun daji za su halaka ka kana gudu kana neman tsira can sai ka gano wata rumfa kaga alamar mutane mutanen nan kowane irin mutane ne tunda jinsin ka ne ko ma me za a yi ma dai kana murna bari ka kai kanka can ko da ko za ka je su kansu da tarin bindigogi zuwa za ka yi kai gaisuwa kai ladabi da biyayya ka ce na dan muku aiki kafin wani lokaci saboda in dan adam ya shiga cikin haira ya shiga cikin rudu da damuwa to yana buƙatar tallafi kamar mutum ne idan ya fada ruwa ko takwabi ka ba shi cafkewa zai shihab da qabas kalmomi ne guda biyu shihab qabas bishihabin kabasin ba bishihabin wa kabasin ba shine suka ce kalmomi ne mutakaribani fil ma'ana kusan duk ma'anarsu daya abin da ake nufi itace da aka kura wuta a ƙarshensa tushen wuta kenan gaushin wuta kenan wasu ce a shihabu ko shai'u zunu abin da yake da haske shine shihabu kaman amut kamar fila yanzu kamar fila kamar pole wire ta in akwai wuta a larabci akan ce da ita shihab itace da ka kafa shi ka sa mai wuta a samansa ko na lantarki ko wutar Allah duka mata Allah ce aiko to sunansa shihab larabawa sukan ce duk wani abin da yake fari mai haske ana ce da shi shihab kisa ake cewa tauraro shihab wa shuhuba sai alqabas alqabas shi kuma yanki na wuta shine qabas alqita'atu min an-nar daka bi shihabin qabas zan zo muku da wani itace wanda yake akwai wuta a jikin shi la'allakum tastalun dan ku hura ku samu wato jin dumi shine tastalun ashe in sanyi sanyi dan adam yana buƙatar wuta ta zo kusa da shi ya dan dumama jikinsa saboda sanyin ya wuce ka'ida to sai Allah ya ce falamma فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم
ya yi ga annabi Musa ya isa wajen wutar falamma ja'aha nudiya ja'aha ai wasala ila nar yayin da ya isa wajen wannan wuta nudiya sai aka kiraye shi an buri kaman finnari albarkar Allah ta tabbata ga wanda ke cikin wannan wuta wa man haulaha da abin da ke gefen wannan wuta ma'ana da na cikin wutar da na gefen wutar duk Allah ya musu albarka wannan fa kiransa aka yi aka yi shela aka gaya masa haka waye ya faɗa mala'ika ne nudiya burika manfin nari aw fi man fin nari Allah ya albarka a cikin wanda ke cikin wutan nan ko abin da ke cikin wutan nan larabawa sukan ce barakahullahu ko baraka fihi baraka alaihi duk ma'anar ɗaya ne barakahullahu baraka fihi baraka alaihi duk ma'ana ce guda ɗaya wani mawaƙi yake cewa faburikta mauludan wa burikta nashi'an faburikta mauludan wa burikta nashi'an Allah ya maka albarka kayi albarka lokacin da aka haife ka kayi albarka kuma ya maka albarka lokacin da ka tashi wa burikta inda shaibi iz anta ashyahu kuma Allah ya maka albarka lokacin da furfura ta zo kama ka lokacin da ka zama tsoho mai furfura kun ga muhallin shahid a nan sun yi amfani da kalmar burika burika ana nufin Allah ya ma albarka Allah ya ma albarka ita wuta ba koyaushe ake kinta ba haka ne ka san muna addu'a muna cewa Allah ya mana tsari da wuta ko amma kuma sai mu je mu kyassa mu tuka tuwo da ita inda mace za ta je ta fa yi addu'a a sallah Allah ya raba ta da wuta da za ta je ta kyasta a shana ta yi ta yi itacen ta yi ikamawa sai ran ta ya baci to kin yi addu'a kin ce Allah ya raba ki da wuta ai ita wuta ba koyaushe ake kinta ba da haka in ka zo addu'a akan wuta ka san me za ka faɗa shine wani mawaƙi yake cewa annarun fakihata shita'i faman yuri aklal fawakihi shatiyan falyaf'ali ai ita wuta kayan marmari ne a lokacin sanyi yayi ka san akwai lokacin da ake buƙatar kayan marmari dan adam yana buƙatar lemo ayaba kankana gwanda gwaiba tufa avocado wane ne kayan marmari da yawa to ita ma wuta in ji mawaƙi ya ce annaru fakihatu shita'i ai kayan marmari ne a lokacin sanyi faman yurid aklal fawakihi duk wanda yake so ya ci kayan marmari shatiyan a lokacin sanyi falyaf'ali bismillah zai ɗebi wuta ya tafafata larabawa ke da akwai iya magana don haka kaga wuta gudunta ake yi amma yau gashi annabi Musa yana neman ta yana binta saboda yana da maslaha yana da amfani da ita wutar lantarki ne ta kashe wani idan nefa gobe ta zo ta yanke maka wuta kuma sai kai ta fushi alhali kuma fa ta ta ja ta ja dan uwanka ta kashe maka shi ashe akwai inda kake buƙatar ita wannan wuta ne wasu malamai suka ce to yanzu wannan albarka ɗin wai akan wa take ne akan annabi Musa take ko akan mala'ikun da suke wurin ko akan wanda ya hura wutar ko akan ita kan ta wutar ma gaba daya tunda Allah ya ce buri kaman finnari wa man haula ba bar kowa ba wasu ka ce a albarakatu raji'atun ila Musa wal mala'ika ai a wannan addu'a din albarka tana koma kan annabi Musa ne da mala'iku abinda ake nufi burika fi man talaban nar Allah ya albarka duk wanda ya nemi wannan wuta da zai amfana da ita Allah ya sa wutar in ya dauke ta ta zama albarka a gare shi kun ga albarka annabawa shine annabi Musa wa man haulaha da wanda suke kewaye da gefen wutar suwaye su ne mala'iku a wannan lokacin ashe wutar malam mala'iku ne suka kula ta don su yi wa bawan Allah gata yana tafiya za shi wani wuri ya bata maimakon Allah ya turo mai mala'ika ya ce kai Musa zo ga hanya ka bi sai aka hura wuta sai ya gano wutar sai ya tafi can to har su ma mala'ikun da suke wajen wannan wuta din to Allah ya musu albarka ita ce ma'anar ayar بورك فيك يا موسى وفي الملائكة الذين حول النار wannan gaisuwa ce daga Allah da yake gaida annabin Allah annabinsa yake masa gaisuwa da albarka kuma yake addu'a wa mala'ikunsa da yasa su aiki suka yi kamar lokacin da Allah ya gaida annabi Ibrahim a harshen mala'iku Allah ya taɓa gaida annabi Ibrahim a harshen mala'iku lokacin da suka shiga suka ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait ai mala'iku ne suka faɗa ai Allah ne ya turo su ce amincin Allah da albarkar Allah ya tabbata ga Ibrahim da mutanen gidan shi gaba daya to wannan ashe addu'a ce ta musamman Allah yayi ga mala'iku da sha'anin Musa To, da yawa daga cikin malaman tafsiri sun fassara wato wannan nar ɗin ba irin wutar da kuke tsammani ba ko nake tsammani, ashe wai haske ne, annaru a nan annuru ne, da ka haske ne aka gani ba wuta mai zafi mai ƙona abu ba, yanzu ai ga haske nan. Wannan tana da bambanci da wutar itace. tana da bambanci da wutar kara da haka wannan annarun da Musa ya gani din wai ashe haske ne ba wuta da take da shi'ula take ruruwa take koruwa ba wannan fa wani kauli ne ina fata ana fahimta na wasu malamai saboda wannan shi kuma kaulin zai iya bada matsala ta yadda annabi Musa ya ce to ai ni kuma atikum minha bi khabarin aw bi qabasin minan nar zan zo muku da kabas to kaga in naske ne to ina zai dodana babu to amma suka ce zukira bi lafzin na amma kun san amsar da suka bayar suka ce haske ne ba wuta ce mai ci ba anasa min janibin turi nara dinnan ba wuta ce mai ci ba shi annabi Musa shi ne ya yi tsammanin wuta ce mai ruruwa mai ci shi ya sa ma ya ce wa iyalinsa in na zo zan zo muku da itace da wannan dodane na wutar amma sai da ya je sai ya tarar mai ashe haske ne haji malamai malam kai da har kana cewa wai wai bai zai yi ba an zubar da kai yanzu shiru kake Daka wannan wani kauli ne cikin maganganun malamai ina fata ana fahimta man finnar yace shine mala'iku um yace saboda su mala'iku suna cikin wannan hasken ne su kuma wuta ba ta kona su kai ne wuta za ta kona ka abin mamaki aka ce da ya je cikin ya ga wutar sai ji yake yi ana ta tasbihi ana ta tsarkake Allah a cikin wutar La ilaha illallah. ana tasbihi ana tsarkake Allah to to shikenan kenan zuman finnari su ne me mala'iku ko to wa man haula hafa su waye a kewaye kenan annabi Musa ne a shine wa man haula hafa da duk ma wanda zai zo wataƙila ya wuce ta wurin ya amfana da wutar saboda da annahu kana bil qurbi minha shi ai annabi Musa ba a cikin wutar yake ba yana kusa da ita ne wasu ka ce man fin nari wa man haula haɗin gaba ɗaya ana nufin mala'iku ne duka wasu ka ce man fin nari Musa wa man haula ha mala'iku suka ce wa Musa wa illam yakun fi nari kana qariban minha ko da bai zama a cikin wannan wuta ba to yana kusa da ita kamar yadda ake cewa balaga fulanun almanzil wani ya isa gida me ma'ana ya isa gida in ka je sai ka tarar da shi a kofar gida yana kofar gida amma an ce balaga almanzil ya isa gida da haka da aka ce da wanda yake cikin wuta ana nufin Musa din ko da bai shige ta ba wasu malaman masu suka ce kai duk wannan karatu ma duk ba haka bane albarkan nan gaba ɗaya da Allah ya ce burika man finna da wutar ce Allah ya yake mata addu'ar albarka wutar ce haka mujahid ya rawaito daga ibnu abbas yace burikin na ke wannan wuta Allah ya miki albarka sayyid bin jubair daga ibnu abbas yace ai mun jima ubayyu yana karantawa a kira'arsa burik cinnar wa man haula a kira'ar ubai burik cinnar wa man haula to wannan dai maganganu ne na malamai da yawa dangane da wannan wuta da nan Musa ya ji kanta wa subhanallahi rabbil alamin Allah ya ce tsarki ya tabbata ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ubangijin talikai na gaba daya to sai Allah ya ce a ƙarshe mai
يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم
الله أكبر a ƙarin bayani dangane da maganar wuta ɗin nan wani abu wato Allah ya mana afuwa Allah ya mana afuwa a riwaya malamai suka ce an rubuta a taura cewa ja Allahu min sina'a wa ashrafa min sa'in wa sta'ala min jibali farana wannan magana ne a cikin attaura kamar yadda suke faɗa Allah ya zo daga sina'a kuma ya kullo daga sa'in kuma ya bayyana ya ɗaukaka a duwatsun farana menene zuwan Allah ashe ba ana nufin Allah ne ya zo ba aiko Musa da ya yi daga sina ɗin in turi sina a tambutu tambutu bidduhni wa sibrin lil akilin daga sa'in fa shi kuma aiko annabi isa ne daga can dan daga can aka turo shi jibal farana fa shi kuma ana nufin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine aka fito da shi daga duwatsun farana duwatsun tsakanin makka da madina sauran wannan farana din ana nufin makka wannan shine yadda malamai suka fassara Allah musu rahama to shi yasa aka ce tsarki ya tabbata ga Allah ya Musa yana zuwa wajen wutar sai aka ce ya Musa aka kira shi da sunansa innahu ana Allahul azizul hakim ai yadda al'amarin yake ni ni ne Allah al'azizu mai rinjaye mabuwayi alhakimu mai hikima ana nufin al'amur wa sha'anu al'amur wa sha'anu ai al-ma'budu ana ya Musa ka sani ni ne Allah abun bauta ni na cancanta a bauta mini sai kuma Allah ya nuna masa wata aya ya zo wurin shi ga abin da ya kawo shi kawai sai ya ji ana cewa Allah ya ce gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me Allah ya ce da shi a lokacin
وألق عصاك ke fasandakka فلما رآها تهتز كأنها جان ولا كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون
annabi Musa yana tsaye yana kokarin ya zai yi dangane wuta ya zai ya nemi labarin hanyar tafiya kawai sai ya ji ana cewa inni ana Allahul azizul hakim dan ce fa ya canja mal bai farga ba sai ya ji ana cewa wa alqi asad wulla sandarka shine wa alqi asaka falamma ra'aha tahtazzu yayin da ya jefa sandar sai ya ga tahtazzu tahtazzu ta taharraku kawai sai ya ga sanda ta juya ta zama macijiya tana ta motsi walla ka annaha jannun kamar yar macijiya aljannu alhayyatu sughra karamin maciji karamar macijiya shine jann ina irin maciji dan maciji karami mai yawa papapal papapal papapal yana dan karkadawa to sunansa jann da ya wulla sandarsa kawai sai sandar Allah ya mai da ita macijiya karama kawai tana ta karkadawa yana ganin sandan nan ta zama macijiya walla mudbira sai ya juya da gudu haraba min alqaw ya tsorita mala to abu ne da bai taba gani ba bai sani ba mala sanda ce a hannunsa shi bai san waye ya ce ba an ce alƙiyasa ya jefa yana jefa sai ta zama maciji sai ya ruga da gudu shine walla mudbiran walam yu'aqib ko waiwaye bai yi bai juyo ba da ya ɗebi na kare ya kama gudu annabi Musa gudu walam yu'aqib ai walam yarji'a bai dawo wannan wuri ba a larabci akan ce aqaba fulanun ana nufin raja'a wane ya dawo shine akaba kullu raji' a larabci ana cewa mu'aqqib duk wanda yake mai dawowa ana ce da shi mu'aqqib da haka walla mudbiran wa lam yu'aqqib ya juya da gudu bai dawo ba imam qatada ya ce wa lam yu'aqqib wa lam yaltafit kowai waye bai yi ba Allah ya ce ya Musa la takhaf kawai sai ji ana cewa ya Musa la takhaf karfa ka tsorata karka ji tsoro inni la ya khafu ladayyal mursalun annabawa manzanni a wuri na ba sa jin tsoro to ashe wurin nan da yaje Allah ne a wurin to Allah ce ai ni in manzanni suka zo waje na ba sa jin tsoro in dai kai imani me na tsoro amma akwai tsoron Allah na sharaɗin imani ba wannan yana nan dan an ce ba sa tsoro ba ana nufin ba sa tsoron Allah ba a ba sa tsoron wani Allah ba sa tsoron wani abin tsoro in sun zo waje na la yakhafu ladayya mursalun amma tsoron Allah kada Allah musu hukuma wanzu Allah ya ce ana akhshakum lillah ni ne na fi ku tsoron Allah To, jama'a ga nan Musa ya zo wannan wuri, gashi ya ruga da gudu gashi an sake dawo da shi an ce karka tsorata kuma kawai sai ji wani magana ana cewa to ni fa manzanni ba sa jin tsoro a wajena to wannan bayani kuma da zamu ci gaba sai wani sati insha Allah Allah ya samu shiga imani Allah ya samu na da rabo Allah ya samu na da lokaci Allah ya ara mana lokaci wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh